game da rayuwa ta annabi Muhammad alaihi salatu wasalam albarka idan ta shiga cikin abu kaɗan abin zai yi yawa idan albarka kuma ta shiga cikin abu mai yawa sai abin ya yi amfani amfaninsa kuma sai ya mamaye idan albarka ta shiga cikin abu kaɗan abin sai ya yi yawa in ta shiga cikin abu mai yawa kuma abin sai ya yi amfani idan Allah ya sanya maka albarka kai ko ya sanya miki albarka to komi naki zai yi albarka haka ma idan Allah ya cire albarka ga mutum to komi nashi bai da albarka alamun cewa kaza mai albarka ne shine a ga yana amfani mace in mai albarka ce alamun cewa mai albarka ce shine aka tana amfani namiji in mai albarka ne sai aga yana abubuwa na amfani da al'umma alamun cewa kaza mai albarka ne shine amfaninsa in dukiya ne in mai albarka ne za ka ga ana aikin alheri da dukiya ana kula da masallatai makarantu miskinai marayi ilimi in dai dukiya mai albarka ce to alamun da ke nuna cewa dukiyar mai albarka ce shine a dinga sanya dukiyar cikin aikin alheri aikata alheri da dukiya shine alamar da ke nuna cewa dukiyar mai albarka ce alamun cewa kaza mai albarka ne shine a ga abin yana amfani idan Allah ya sa ke mace ce mai albarka to komi naki mai albarka ne maganganunki suna da albarka abincin da kika dafa a hannunki su yayi albarka ƴaƴanki sai sun yi albarka gidanki sai yayi albarka kuɗi a hannunki sai yayi albarka sai kika jika guda a hannunki yayi amfanin da jika goma a hannun wanda ba ta da albarka ba zai amfani ba saboda me ke mai albarka ce Allah ne ya sanya miki albarka to albarkan nan zai shafi duk abin da kike mallake da shi zai shafi gonarki garkanki sana'arki kasuwancinki iliminki kiwonki rayuwanki gidanki komi naki zai albarka amma idan Allah ya cire albarka ga mace to zaka ga komi nata bai da albarka idan kudi ne ta dauko albashi kayan sati guda ya kare kuma ta rasa mitai da kudin saboda mi bata da albarka amma ita mai albarka in ka ba ta shiga goma sai ya yi sati a hannunta har ma ya yi saura mace mai albarka in ka kama ta buhun shinkafa sai ka dinga tambaya ya ne bai kare ba ta ce maka da saura amma wanda ba ta da albarka ya ka tuna mata abincin wata shida ya kare cikin wata biyu saboda ba ta da albarka komi na ta bai da albarka idan allah ya sa iliminki mai albarka ne ilimin sai ya dinga amfanin al'umma ko da ku kaɗan ne idan allah ya sa ilimin ki bai da albarka sai ki je ki yi ilimi jami'a daban-daban da kwali kala-kala amma 'ya'yanki ma anguwanku ba a san da ke ba ba a san da ke kina da wannan ilimin ba saboda mi na za'allahul baraka ta fi ilmiha Allah ya cire albarka cikin iliminta shi yasa bai da amfani ga ilimi mai faɗi mai zurfi amma bai da amfani saboda ke ɗin ce baki da albarka amma idan Allah ya sa albarka gare ki iliminki sai albarka sai ki ga karatun da kike kawai a makarantar ku ne kike karatu da bulugul maram da sauransu amma kuma ɗalibanki sun fi ɗari ko ina akwai ɗalibanki wanda kike karantarwa saboda ilimi ne mai albarka Allah ya baki idan yaya ne Allah baki masu albarka sai ki ga yaya biyu amma sun amfani kowa kowa na jin daɗin zama da su idan kuma Allah ya cire miki albarka ƴaƴanki ba su albarka ƴaƴanki goma amma babu wanda kike jin daɗin zama da shi babu wanda al'umma a cikinsu babu wanda al'umma take alfahari da shi ƴaƴanki goma kullum in kin kalli ƴaƴan za ki ga daga ɗan ƙwaya sai ɗan wiwi sai wanda ya jawo miki magana duk ƴaƴanki goma saboda ke baki da albarka su ma ba su da albarka idan Allah ya sa albarka cikin kasuwancinki sai kiga kina juya jari kaɗan amma kuma kina ɗaukan ɗawainiya mai yawa yanzu misali ko cikin maza ana samun wani jarinsa jika ɗari biyu ɗan ƙaramin shago ne gare shi amma matansa biyu ‘ya'yansa goma duk duniya ba mu bin shi ba shi jika ashirin idan layya ta zo a wannan shagon za a sayi ragon layya a saya ma yara kayan sallah shi ma ya samu kayan sallah cikin wannan ɗan shagon saboda shago ne mai albarka idan rantare ta zo za a saya ma yara kayan ekol da kayan rantare a cikin wannan shagon in azumi ya zo a ciki za a dinga buɗe baki kwana talatin a yi kayan sallah a ciki saboda mai Allah ya sa albarka cikin dukiya amma wani yana juya miliyan goma ko miliyan ashirin ko miliyan ɗari ya wuni a kasuwa yana ihu ya zo ya kwana yana lissafi komi na shi bai da albarka kai hatta motarsa ba ta da albarka za ka ga wani mota gare shi mai arha wanda motar ba sabuwa ba amma a shekara biyu ba ta tambayan shi wani ƙarfe saboda Allah ya dafa ya saba mota albarka amma wani ya siyo mota sabuwa na miliyan ashirin ba ta sati biyu ba ta wata biyu sai an sata wannan garaji daga wannan garaji zuwa wannan garaji wani lokaci in ta ci wani ƙaryen ma sai a ce miliyan biyu ne ba a samun shi a Nijar sai an tayi kotono saboda mai motar ba ta da albarka babu albarka tare da shi shi yasa komai na shi bai da albarka to mi ke sa mutum ya kasance mai albarka mi ke sa mutum ya kasance mara albarka to wannan shine karatu ya za a yi ki samu albarka ki kasance mai albarka wanda in kin kasance mai albarka komi naki zai albarka komi naki Allah zai samu shi albarka hatta abincinki in kin dafa da hannunki in an kawo majalisa abincinki sai mutum biyar su ki su koshi ya saura amma ita yadda cika kwano da abinci a kawo mutum biyu su cinye kuma suna cewa a kawo ƙari saboda hannunki ne bai da albarka ita kuma wancan hannunta na da albarka komi nata yana da albarka to ya za ki samu albarka ya za ki kasance mai albarka akwai hanyoyi masu yawa wanda idan mutum ya bi zai kasance mai albarka kuma zai samu albarka hanya ta farko shine al-ikhlas yin aiki don Allah duk mutumin da yake aiki don neman yardan Allah to Allah zai sanya ma rayuwarsa albarka Allah zai sanya ma iliminsa albarka komi nashi Allah sai ya sa mishi albarka domin yana yi ne don Allah shi yin aiki don Allah yana da surori da yawa daga ciki idan kika yi aiki don Allah don neman yardan Allah daga lokacin da kika fara aikin Allah zai sa rubuta miki ladan aikin kuma in dai niyyar ki kyakkyawa ce ko da baki samu daman yin aikin ba wani uzuri ya gita Allah zai ce a rubuta miki wannan ladan saboda kyakkyawan niyya amma ba yin aiki dan yin aiki dan Allah ba karamin aiki bane sai an yaki zuciya takhlisun niyyati ala al-ummali ashaddu alaihim min jami'il a'mal tsarkake niyya akan masu ibada yafi komai tsanani sufyanu tauri ke cewa babu abin da ya bani wahala kamar ikhlasi yace ba abin da ya bani wahala kamar niyyata yace sau da dama zan zo in yi aiki sai na kare in dinga cewa anya ku dan Allah ne anya ku dan Allah ne wannan aiki anya ba na sa riya a ciki ba duk abin da zaki yi dan Allah kai rayuwar ki kasance gaba ɗaya kawai na Allah ne zama da kike da mijinki zama da kike dan Allah dan neman yardan Allah ba don dukiyarsa ba ba don matsayinsa ba ba don an takura miki ba ba don kaddara ba ka saka wasu akwai masu cewa ni in ba don kaddara ba ban na zama da to wannan kaddara za ta sake wutar jana mai baki hankali ba ni in ba don kaddara ba kai mijina ne kaddara ce ka san kowa da nashi kaddara to ai ke kaddara ta mai kyau ce ai tun da kin samu miji wata tana zaune shekaran ta arba'in ba ta da miji ita inda za ta samu miji wanda ke da daraja ɗaya cikin goma irin namijinki ita ta samu aljanna ke kuma kin samu kenan da haka rayuwarki da mijin ke kasance rayuwa ne na dan Allah kina zama da shi ne dan Allah duk abin da kike wa miji kina saboda neman dan Allah in kin dafa mishi abinci kin dafa mishi abincin ne dan Allah idan wanki kika mishi kin yi ne dan Allah ba kin mishi bane saboda dole ko saboda ki mishi gori rayuwar ke kasance gaba ɗaya na Allah ne kuma dan Allah ne mai yi dan Allah kuma baya fushi kuma baya fasawa kuma zai ci gaba da yi ne dan wanda yake yi wa wanda yake dan shi shine Allah in zaki zo makaranta ki zo dan Allah in zaki sadaka ki dan Allah in zaki kai ziyara ki zumunci dan Allah duk abin da zaki ki kokari ki yaki zuke ki dan Allah to zaki mamaki rayuwar ki komi duk abin da kike Allah sai ya sa mishi albarka saboda kina yi dan Allah wannan abu ne mai wahala sosai sai an yaki zuciya wani ma wani mabaraki ke cewa yi dan Allah sai an daure sai an daure yi dan Allah sai an daure sai an dage yin aiki dan Allah sai an daure dan haka ki daure ki dage ki aiki dan Allah kuma yi aiki yin yin yin aiki dan Allah yana sa Allah ya sauwake miki komi a rayuwanki ba za ki shiga matsala a rayuwa ba kuma ko da kin shiga cikin matsala Allah zai warware miki matsalan cikin sauki saboda ke mai yi don Allah ce Allah baya tauye ladan masu kyautatawa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tauye ladan wanda ya kyautata aiki kyautata aiki shine ki dan Allah akwai hadisi na Muslim na Ibn Umar mutane nan guda uku da suka shiga cikin kogo wani dutse ya zo ya rihe bakin kogon da suka tashi mi suka ce suka ce innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum suka ce babu abin da zai tsiratar da ku daga wannan dutse sai dai ku roki Allah da ayyukanku da kuka yi dan Allah a baya kuma haka kowa ya tashi yayi tawassali da wani aiki da yayi a baya dan Allah kuma dutsen ya fado suka huta suka tafi dan haka duk matsalan da zaki shiga ciki a duniya bai kai ba na waɗanda suka shiga kogo dutsiyar yi bakin kogon in kina aiki don Allah wallahi daga kin tawassuli Allah zai hudda ki cikin kowace matsala kina iya ki tawassuli da biyayya da kike wa mijinki in dai dan Allah ne ya Allah wannan mijin nawa in dai dan kai nake mishi biyayya Allah ka gyara mini shi Allah ka sa ya sauya wallahi sai ya sauya saboda mi dan Allah kika yi aiki dan Allah kika bi shi kuma kika yi tawassuli da aikin da kika yi dan Allah magana kan ikhlasi magana ne mai tsawo magana ne kuma wanda shi ma mai zaman kanshi in an zo gobe kiyama babu wanda zai shiga aljanna sai mai ikhlasi duk wanda ba ta yi aiki don Allah ba gobe kiyama ba ta shiga aljanna hadisin abu huraira hadisin bukhari annabi ya ce za a kawo mutane guda uku da su za a fara hisabi na farko malami malami na addini masanin qur'ani da fiqh da sira masanin ulumul hadis da duk abin da ke da alaka da ilimi malami ƙwararre a cikin ilmumuka na addini kuma wanda ya karantar ya yi wa'azi Allah zai tambaye shi na baka ilimi mi kai da ilimin ya ce ya Allah na karantar na yi wa'azi na yi wa'azin mata na yi wa'azin maza na yi a tele na yi a radio na yi a tiktok na yi a facebook na yi bulaguro na je ƙauyuka Allah ya ce ƙwarai kayi amma kayi ne don a ce kai mai ilimi ne kayi ne don a ce kai mai kokari ne kai akwai matsala Allah ya ce mala'iku ku kama shi ku kifar da shi akan fuskan shi ku kai shi wutar jahannama malami fa wanda iliminsa ilimi ne na addini kuma ya karantar mutane da yawa sun shiga aljanna ta hanyarsa amma yau za a sashi inda aka sa fir'auna da hamana saboda bai yi dan Allah ba a ce rayuwanki duka ya kare akan zuwa ka makaranta koyan alkur'ani wasu suna can suna rawa wasu suna can suna gudu bayan duniya wasu suna can suna fakamniya ke kuma kin zo makaranta kin koyi alkur'ani la'allama kin zama malama a cikin ilimin kin karantar kin yi wa'azi kin fadakar kin tarbiyyantar amma baki dan Allah ba kin yi dan a ce ke mai kokari ce kina ji kina gani za a jefa ki tar jahannama saboda me baki dan Allah mutum na biyu shine mai dukiya wanda Allah ya ba dukiya kuma ya aikin Allah Allah zai tambaye shi na baka dukiya mai kai da shi an baki dukiya mai kai da shi zaki dinga zanawa na gina makaranta na gina masallaci na dauki nauyin malamai na sai littattafai na taimaka marayi na taimaka duk zaki faɗi aikin alheri da kika da dukiyar da Allah ya baki Allah ya ce tabbat kin yi amma kin yi dan a ce ke me kyauta ne kuma an faɗi ayi wutar jahannama da ke mutum na uku mai karhi wanda Allah ya ba karfi kuma ya yi amfani da ƙarfinsa cikin aikin Allah shi ma Allah zai mai wannan tambaya mi kai da ƙarfi da na baka ya ce Allah na yi aiki da kake so Allah ce e kayi amma kayi saboda a ce ka duba ya yi aikin fa amma aikin kuma na Allah ne sai dai bai yi don Allah ba shi yasa duk abin da za ki yi don Allah idan kika yi abu don Allah to Allah zai sama abin albarka babban albarkan da za ki samu shine sauƙi a rayuwa samun yardan Allah samun lada kuma a wurin Allah dala guda annabi ya ce ya fi dala dubu jika guda za ki bada fi sabilillahi kuma dan Allah Allah zai kula da wannan jika guda in an nuna miki sakamakon aljanna sai ki ce Allah mine ka bani wannan lada Allah ya ce shika guda kika bada wata rana dan Allah shine aka miki tanadin wannan kudi aka dinga tattali ya dinga girma ya zama wannan Allah ka sa duk abin da zamu zamu saboda abu na biyu daga cikin abin da ke jawo albarka a rayuwa shine tsoron Allah tsoron Allah shine kiyaye dokokin ubangiji da nisantar abinda Allah bai so aikata aikin da Allah yake so da barin abinda Allah baya so idan Allah ya azurta ki da tsoron Allah to kin samu komai a duniya Allah yana so masu tsoron Allah kuma tsoron Allah hanya ne ta samun albarka mace mai tsoron Allah rayuwanta ma daban ne kuma koda mutane za su samu kansu a cikin kunci da tashin hankali da talauci da fatara ita mai tsoron Allah ba ta shiga cikin wannan matsala an tambaye wani malami aka ce malam abinci ya yi tsada lokaci yana da tsanani komi yana da wahala sai malam ya ce ku sauwake shi da tsoron Allah mai tsoron Allah bai shan wahala Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da ce mutanen birni da kauye za su yi imani su ji tsoron Allah da Allah ya bude musu kofofin albarkoki daga sama da ƙasa ma'ana tsoron Allah hanya ne ta samun albarka a rayuwa to me tsoron Allah wani malami ke cewa tsoron Allah shine mutum ya aiki da alkur'ani kuma ya yarda da kaɗan kuma ya shirya wa gobe kiyama kuma ya kiyaye dokokin ubangiji alkhawf min aljalil warida bil qalil wal amal bit tanzil wal istidal yawm rahim haka sayyidina ali ya faɗa ka ji ki ji tsoron Allah wato malam mace mai tsoron Allah duniya ce in Allah ya azurta mutum da mace mai tsoron Allah to ya je ya ci gaba da barkinsa mace mai tsoron Allah ba ta zuwa wurin boka ba ta mata hanyar boka ba mace mai tsoron Allah ba ta saba wa miji mace mai tsoron Allah tana kula da tarbiyyar yayanta mace mai tsoron Allah ba ta wasa da ibada mace mai tsoron Allah ba ta ƙetare umarnin miji saboda tana tsoron Allah kullum tunaninta ya za a yi a gudu tare a tsira tare to in Allah ya sa kina da tsoron Allah kina da imani to kin samu makami ki kasance mai albarka a rayuwa wannan abu ne mai wahala sosai ya kasance kina kwatanta aiki da alkur'ani sallah biyar a lokaci azumi sadaka abubuwan da alkur'ani ya ce ki kina ƙoƙarin kwatantawa abin da alƙur'ani yake a bari kina guje mishi kuma ki yarda da kaɗan an rida bil mafi yawancin mata suna rena kaɗan mafi yawancin mata a nan ake kama su akwai mata da za ka ba ta kudin cefade ta jefa maka ta ce maka jikanka na banza jikanka na wuri ta rena wuri shi kuma jikan nan guda in ta karɓe shi da hannu biyu ta ce mai gida Allah ya saka da alkhairi ko Allah zai sama cikin albarka gobe sai a ba ta shiga biyu saboda mai ta sa albarka cikin jika guda amma ki ce jikan banza jikan wafi ki jefa wa miki to wallahi wata ran dala ashirin sai ya gagare ki saboda mai kin rena kaɗan karki rena kaɗan yana daga cikin jin daɗin rayuwa ki gamsu da abin da Allah ya baki ki gamsu da rayuwar da kike ciki kar ki ga na sama da ke kin rena shiga ko to wata ita dala hamsin ake bata wata ma ba a bata komai kuma dole ya ta dafa ta aji in ba haka ba a mata bala'i da tijara kuma ta duka ta ba da haƙuri ki yarda da kaɗan din nan ki yarda ki gamsu da mijin nan naki da Allah ya azurta ki da shi ki karɓe shi hannu biyu biyu ran da ya baki ki karɓa ki mishi addu'a ran da babu kuma ki mishi addu'a mai gida Allah ya bude amma mafi yawanci mafi yawanci mata dama annabi ya ce mata mafi yawanci yan wuta ne kuma abin da ke kai su wuta shine kafircewa miji miye kafircewa miji za ka mata alkhairi shekara ashirin amma za ta buɗe baki ta ce maka mara aitu minka khairan qattu tun da nake da kai ban taba ganin wani alkhairi ba ko karami ko kaɗan ko da yawa daga gare ka akwai mata masu faɗin wannan malam ta manta da ka ɗauko ta zuwa yanzu irin ci gaba da ta samu wani ma suna rigima da matar shi da aka zo meye matsala ya kai ta hajji ya saya mata mota ya kai uwayenta hajji ba irin abin da bai mata ba a duniya amma kuma wani walakanci da ta mishi malam wannan dole ne ma in ba ta tuba ba ta shiga wutar jahannama ta kafircewa miji haka annabi yace kafircewa miji kakki kuskura ki kafircewa miji ko da wasa kice me ka taba yi mini kakki yarda in kika yi haka to kin rena miji kin rena rayuwarsa kuma kin rena kadan yarda da kadan na daga cikin alamun tsoron Allah idan ka ga mace ba ta yarda da kadan to ba mai tsoron Allah bace domin mai tsoron Allah tana yarda da kadan ta san komai daga Allah ne amma a zo ana ta rigima akan abin da bai taka kariya ba aure nawa ya rushe akan anko akan kudin dimki ha aure nawa ya rushe akwai wanda ba in bai shigo gida da kaji ba daren wallahi malam kutuho za su dinga da matar Allah kutuho za su dinga tai wallahi har gari ya waye akwai wanda shi in ya fita yana ɗan sana'a shi ko ƙarya zai ya ziga kayan nashi ya saida sai ya saida in ya kuskura ya zo gida babu tsire to akwai matsala ita jikar mayu ha? yanzu ran da matar ta mutu ya auri wata wanda ita duniya ba ta samu su kai ba ita dai mijinta dai ya je lahiya ya dawo lahiya in zai fita ta raka shi mai gida Allah ya ce da kai halal Allah ya kiyaye mini kai Allah ya dawo mini kai lahiya in kuma ya fita sai ta zauna ta yi raka bi tana roƙon Allah Allah ka tsare mai gidana Allah ka mishi buɗi idan ya zo ba komai a hannu ta ce mai gida sami da zuwa an zo lahiya in ya ba da uzuri ta ce a ba matsala allah ne bai baka ba ai na ɗan maka wani dabara dama to kaga irin aljanna da ya aure wani irin wannan ta biyu ɗin ba allah in ya zo shago har barci ke yana zo ne har barci ke saboda hankalin shi ya kwanta ai mafi yawancin maza da kaga hankalinsu a tashi a hargitse kaga wani tanson ya kashe shi wani gefen shi guda ya shanye wallahi duk masifa ne na mata na rantsi da Allah kuma irin matan nan annabi da kanshi ya roki Allah Allah ya tsare shi daga sharrinsu shekaran ka talatin kanka fari taskaman gubba saboda bala'i na mace haka cikin mazan ma ake samu masu bala'i ka tarda mace kamar baiwa malam don haka yarda da kaɗan yarda da rayuwar miji alama ne na tsoron Allah abu na ƙarshe shiri saboda kiyama kiyama gaskiya ne mutuwa gaskiya ne to ki shirya wallahi ki shirya kuma shirin nan wai ba sai a nan gaba za a daga yanzu za ki fara shiri mutuwa tana nan tafe mutuwa wa'azi ne dama an ce wa'azi kala hudu ne wa'azi kala nawa ne kala hudu ne amma mafi mahimmanci daga cikin wa'azi shine mutum ya wa kanshi wa'azi akwai wa'azi da ake na fassara ayoyi da hadisai wannan shi kuma shine muke tayi dare da rana akwai wa'azi kuma da ake yi na yau da gobe ka san yau da gobe mawa'azi ne kaga mutum saboda ƙuruciya da ɗanyen kai ana mishi Allah ya ce annabi ya ce sai ya kyale kowa wata rana sai kaga kaman ba shi ba yau da gobe kenan to yau da gobe ma wa'azi ne kafa zajiran lil mar'i ayyamu dahrihi taruhu lahu bil wa'izati wa taghtali akwai kuma wa'azi na mutuwa ba ka ki gyarawa kin ki gyarawa shikenan sai babanki ya mutu ko danki ya mutu ko kawarki ta mutu ko wani dai ya mutu to wa'azi ne to wannan wa'azukan guda uku duka na ƙarshe shine wa'azi na hakika shine mutum ya zauna ya ma kanshi wa'azi idan mutum bai zauna ya ma kanshi wa'azi ba wallahi ko an yi mutuwa ko an karanta mai alkur'ani ba zai karbi wa'azi ba amma ran da mutum zai zauna ya ma kanshi karatun nutsu, ya ma kanshi wa'azi a lokacin ne in ka mishi wa'azi zai karba to ku tsaya kuma kanku wa'azi akan mutuwa akan kiyama Allah ka samu je a sa'a amin tsoron Allah hanya ce ta samun albarka abu na uku daga cikin abin da ke sa a samu albarka akwai sadaka sadaka da kuke gani yana sa rayuwa ta yi albarka yana jawo yardan ubangiji yana kashe fushin Allah kuma yana jawo arziki kuma yana kawo kwanciyar hankali kuma yana sanya albarka a rayuwa sadaka karki rena sadaka ko da dala ashirin ne ki bada ko dala ɗari ne ki bada ki kasance mai sadaka musamman sadaka na musamman kun sa akwai sadaka na musamman ko ha mutum ne mabukaci la'alla wani magidanci ne bai da kuɗin da zai sai shinkafa kilo guda kuma ga iyali ga yara sai ki sai buhun shinkafa sai ki aika mishi babu wanda ya sani daga ke sai shi sai Allah to wannan sadaka ne na musamman wanda idan kika yi shi gobe kiyama Allah zai sa ki shiga daga cikin mutane guda bakwai da za a sa su karkashin inuwar al'arshi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu sadaka na musamman sadaka gagarumin sadaka wanda shi wanda kawa sadaka din shi da kanshi zai san eh lalle an ba shi rufin asiri an ba shi rufin asiri to irin wannan sadaka karki rena ya kasance cikin albashinki a wani kaso na sadaka in kina ɗaukan jika hamsin a ce duk wata za ki ware jika biyar wannan na sadaka ne za ki yi mamaki shi kuma sadaka in ka ba da ɗaya allah sai baka goma in ka ba da goma sai ya baka ɗari in ka ba da ɗari akwai lokacin za ki ba da ɗaya allah sai ya baki ɗari bakwai ɗari bakwai wallahu da'if liman ya sha Allah na lullunka wanda ga dama gwargwadon takuwanki gwargwadon yaƙininki wallahi Allah zai miki wani buɗin da baki tsammani ba amma mutumin da baya sadaka baya taimako to babu albarka a rayuwarsa annabi ya ce mana mu yi sadaka yace sadakan boye yana kashe fushin ubangiji yace kuma sadaka yana kashe zunubi yana kashe laifi kamar yanda ruwa ke kashe wuta ki ɗauko ruwa ki zuba cikin wuta ki ga yadda ruwa ke kashe wuta to haka sadaka ke kankare zunubi kuma gobe kiyama kowa na ƙarƙashin inuwar sadakansa in mutum ya yi yawan sadaka in an hiki yawan sadaka to an hiki samun inuwa mai girma da haka ku kasance masu yin sadaka sadaka albarka ne ba abin da ke jawo albarka kamar sadaka kai sadaka kaɗai ne zai yi maganin cutan da bai da magani a ce kina fama da wani cuta wani ba cuta ne ya tafi da ita likita da aka auna shi mutuwa zai da aka auna shi cutan nan zai kashe shi nan da wasu 'yan kwanaki ya koma gida ya dinga yin sadaka ya dinga yin sadaka da ya ƙara dawowa likita aka auna shi babu cutan a jikin shi an ce wani malami ya yi fama da wani cuta yayi yayi ya bi asibiti daban-daban bai warke ba wata rana kawai yana karanta hadisin annabi muhammadu rasulullah sai karanta wani hadisi da annabi ke cewa dawu marzakum bis sadaqa ku warkar da marasa lafiyanku da sadaka a lokacin kuma ana wahalar ruwa a garinsu sai ya sa aka yi wasu manya-manyan rijiyoyi kyauta mutane suka dinga ɗaukar ruwa suna sha suna samun shi albarka wallahi warkewa yi warkewa yi misali yadda ake wahalar ruwa a zandar ɗin nan ki hujja kuɗi ki yi forashi ki ce jama'a ku zo kowa ya sha kyauta wallahi za ki yi mamakin irin buɗin da Allah zai miki jama'a mu kasance masu sadaka mazanmu da matanmu wani fa shi bai san me sadaka ba a'a shi bai san sadaka ba ya tara dukiya mai yawa amma ba mai cin dukiyarsa wani ma ba mai cin dukiyarsa illa karuwai da makaɗa da kawallai da masu kawo mishi ƙarya amma dukiyarsa baya sa shi hanyar da ya dace kai wani ko zakka bai hudda ba Allah ya samu gane ku yawaita yin sadaka hanya ki ta samu albarka abu na hudu daga cikin abin da ke sa ki samu albarka shine yawaita addu'a addu'a da kuke gani ba karamin makabi bane musamman irin wannan lokaci da muke ciki kasar mu tana bukatan addu'a ƴaƴanmu suna bukatan addu'a mazaje suna bukatar addu'a kowa na bukatar addu'a ki dinga tashi da dare kamar karfe uku na dare ki alwala ki zo ki samu wasu raka'o'i ki daga hannu ki roƙa ma kanki Allah ki roƙa ma mijinki Allah ki roƙa ma ƴaƴanki da ƙasarki da iyayenki da danginki da abokanki ki addu'a ki addu'a yawaita addu'a na sa albarka ya sauko ƙasa ku yawaita addu'a dare da rana Allah yana son addu'a yana son masu roƙonsa idan mutum baya addu'a Allah baya son shi addu'a da kuke gani wallahi addu'a da kuke gani tana sa abin da bai yiwu ma a iya tunanin ka yayi lokaci ya bari in baku kisar wata mace ban sani ko na taɓa baku kisar wannan matar ba mace wanda take da ɗa wanda bai da lahiya mace ce a ƙauye a riga a daji ɗanta bai da lahiya ya kamu da cuta wanda in ba ta je birni wajen wasu likitoci ƙwararru ba za a samu a mata aikin wannan cuta ba ita kuma tana ƙauye ba ta da kuɗin mota ba ta da kuɗin da za ta yi a mata magani amma sai ta kama kat ta kama addu'a yaronta yana kwance yana nishi saboda rashin lahiya ita kuma tana roƙon Allah tana kuka a cikin birni akwai ƙwararren likita wanda shi ne yake kofe yake wato yake da yake aikin wannan cutar wannan doktor ɗin shi ke aikin wannan cutar a birni ita kuma ba ta da hanyar tahiya birni ba ta da kuɗin yin magani amma sai ta kama Allah ta tashi ta yi addu'a ta yi addu'a ta ce ya Allah ka ga rauninmu Allah kai mai iko ne akan komai Allah ka warkar da ɗana wata rana shi wannan doktor ɗin ya taso cikin jirgi zai ta yi wata ƙasa domin wani taronsu da za su yi na likitoci yana cikin jirgi da suka zo garin da ke kusa da wannan ƙauyen sai aka ce musu jirgin su yayi sauri ya sauka a hilin jirgin wannan gari in ba haka ba nan da minti kaza jirgin yana iya ya tarbatse kawai shikenan jirgin sai ya sauka misali a ce shi doktor din yana nyame ita matar tana wani gari misali a ce wani kauye da yana da magarar jirgin ya sauka da magarar da suka sauka sauran awa shidda a yi taro motar kuma suka doki mota haya wanda motar za ta kai su cikin awa hudu misali a ce za a yi taron a maini saruwa in ka hau mota daga nan zuwa maini awa hudu ya kai ka kuma taron za a yi shi nan da awa shidda masu zauwa kuma ƙauyen yana a ce ƙauyen gure ne mota ta taso tana tafiya da ta zo ƙauyen gure motar ta bace da ta zo gure he mota ta bace ta saki hanya bace ya tai a ce su suna kyalle misali mota ta bace daga gure kawai suna bugun daji suna bugun daji har dare yayi sai suka tsaya kofar wannan matar a ƙauyen da dare mota ta zo ta tsaya kofar wannan matar suka fito suka ce ma matar ina ne nan mai tahiya mai ni ya ji shi a kazawai kaga ya saki hanya ko tace musu ai nan ka zawai ne misali ka zawai eh to yanzu wace hanya za ta kai mu maini maini a yanzu ai kun koma kaza sai kun koma gori tukwana ku kama hanyar maini su kuma sun gaji suka ce to tsohuwa in ba damuwa za mu iya kwana a gidanki gobe sai mu wuce ta ce ba matsala ta wudo musu horo-horo da abinci da shimfiɗa suka kwanta daddare ta tashi tana addu'a shi doktor ɗin sai dinga ji yaro yana nishi yana ji yaro yana nishi yana nishi da gari ya waye za su ma tahi ba sai tambaye tsohuwar take tsohuwa wai na ji jiya wani yaro yana nishi me ya faru ne ta ce wallahi wannan ɗana ne bai da lahiya yau shekara kaza kuma rishin lahiyar nashi kaza ne kuma muna jin labarin wani dokta a birni an ce yana da hanyar yin aikin wannan cuta kuma muna nan dai bamu da hanyar tahiya bamu da kuɗi kaza kaza kaza kawai sai fashi da kuka take tsohuwa Allah ya karbi addu'ar ki ke dai naki Allah ya karba addu'ar ki ta bata jirgi ta batar da mota ta kawo doktor kofan gidanki ya kwana a gidanki ya ci da wanki ya kwana bisa shimfiɗanki ai ni ne wannan mutumin da kike addu'a Allah ya gama ki da shi gashi Allah ya kawo ni wurinki har gida har gida ita ma ta fashe da kuka ta gode ma Allah ya ɗauke shi kai shi ya mishi magani to wannan yaƙini ne yaƙini ne yaƙini ne ke da kike da Allah ga dare ki tsaya wani ɗan ƙaramin abu yana tada miki hankali ki rasa inda za ki je sai wurin boka sai malamin tsubu ki ta rigingimu ga Allah yana ji yana kusa yana karɓan addu'ar duk wanda ya roƙe shi da haka mu tsaya mu yi addu'a malam addu'a babu abin da ba zai yi ba ƙarancin addu'a shi ke kawo rishin albarka amma matuƙar za mu koma ga Allah mu yi addu'a insha Allah komi zai albarka kuma addu'ar nan fa komi ke addu'a kada ki rena ba kaɗan abu huraira yake cewa tufa idan ya shigo gida masu tashi ta ce mishi babu magi babu gishiri sai ya gudu ya shiga masallaci ya daga hannu ya yi kabbara ya yi raka a biyu ya ce ya Allah ba ni da gishiri Allah ina roƙonka ka mini hanya in samu gishiri gishiri fa manda wanda buhu guda ka gashi gida sai shekara amma sai ya roƙi Allah ya ce in takalmin shi ya tsinke sai ya yi addu'a Allah ka bani ikon gyara takalmi addu'a ita ce za ta tadda mamaki cikin kabari ta biya mishi bukata kar ku yi wasa da addu'a musamman ma addu'a ga mijinki ku yi ƙoƙari ku dinga wa mazajenku fatan alheri ina fatan kun gane ki dinga ware lokaci da za ki wa mijinki addu'a addu'a mai kyau kar ki kuskura ki ma mijinki mummunan addu'a domin mummunan addu'a wallahi yana kamawa akwai matar da ta ma mijinta mummunan addu'a ya fita zai bulaguro ta ce mishi kada Allah ya kiyaye kuma mutane sun ji wannan wallahi ya fita yi aksidan aka ce tokar ku gaya mutu ka tiya binne shi sai bayan an binne shi aka zaka ce mata mijinki ya mutu an binne shi kuma ta koma tana kuka kakki yarda miji koda ya miki kishiya koda ya dora miki mace uku a kanki to karki mishi mugun addu'a ka sa akwai matar da in ka mata kishiya to kai da ita kamar fir'auna da annabi Musa ne har abada ka zama munafiki azzalimi dan haka komai tana iya faɗi a kanka karki kuskura wannan harkar kishiya da waye harka ce kaddara ce daga Allah ke ma kaddara ce ta kaki wanda Allah yake za ta shigo ita ma lokaci shigo za ta yi in dai kina tsoron Allah ke mai imani duk abin da Allah ya kaddara ki karbe shi hannu biyu ki fatan alkhairi fatan alkhairi yake amma kika sa bakin ki mummuna cikin al'amari abin sai ya lalace kuma ke ma ya biyo ki musamman yaya kada ki kuskura ki tsine madanki kada ki kuskura ki tsine madanki ina mamakin wai matar da za ta ringa tsinewa miji Allah akwai matar da in gari ya waye malam kahin yini kahin rana ta fada za ta yi tsinuwa kamar ɗari uku shi zagi bari maganar zagi eh wata ma kana ganin ta kamar malama kamar mumuna in ka ga yadda take mu'amalantar yayanta za ka yi mamaki sai ka ce wai wannan i- tana ina ne ake ka ta karatun nan yaro in an zo ta da yaro babu magana mai daɗi da kulli ake ta da yaro da zagi tashi shege tashi bawa tashi jikan mayu haka uban ma ba Allah akwai uban da in yi sallah sau bai komawa gida wallahi akwai masu tsinewa mazajensu ki tsinewa miji akan me miji ba ki kiyaye miji magana ake gaya mishi mai daɗi fatan alheri ake mishi fatan alheri ake mishi amma ki zo kina ta maganganu kala-kala ‘ya'yanki ki musu fata mai kyau ki musu addu'a akwai matar da ta ma ɗan tabbaƙar addu'a wallahi ɗan yana fita katanga ta faɗo mishi menene wani kwalbanta ne yaron ya ɗaga zai kawo sai ya kubce ya faɗi sai ya fashe ta ce Allah ya kakkarya ka yadda ka kakkarya mun kwalbana kwalba ba da ake sa turaren wuta a ciki wanda duka duka bai wuce dala hamsin ba yaron yana fita wani katanga ta faɗo ma yaro kakkarye.
ya kakkarye gaba ɗaya wallahi tana zuwa tana ganin yaro ta tuna abin da ta faɗi kayan yaron ya fita ku kiyaye idan ba kiwa mijinki fatan alheri ba kada ka mishi mummunan fata Allah da yawa daga cikin mazaje suna karyewa ne saboda mummunan fata da matansu suke musu ka kama ci ka aje ta a gida kai ne cinta kai ne shanta amma ba za ka taba jin fatan alheri a bakinta ba don haka ku kiyaye mazajen ku musu addu'a suna bukatan addu'a mazaje ku tausaya musu ku kama musu ku taimaka musu a rayuwa ki kasancewa mijinki nutsuwa ki kasancewa mijinki aljanna ki dinga ma mijinki addu'a addu'a addu'a ki nace Allah ya shiri mijinki Allah ya sa ya zama mutumin kirki Allah ya gyara shi ki tsaya ki addu'a dare da rana akan gidanki akan iyalanki akan rayuwarki to wannan zai sa rayuwarki ta yi albarka hanyoyin samun albarka sun kai kusan ashirin mun samu guda hudu kuma lokaci yayi akwai kuma wasu daban wanda su hanyoyi ne da suke ja miki rishin albarka kuma wanda duk in ka gama ki ba da albarka to irin wannan hanyoyi ne ta bi hanya ta ƙarshe shine ƙoƙarin ɗabbaka sunna ta annabi muhammadu alaihi salatu wasalam duk wanda ta rike sunnar ma'aiki da gaske da zuciya guda kuma take kwatantawa to sai kaga rayuwarta allah ya sa albarka a ciki shi yasa kaga sahabbai sun yi kowa albarka mutum ba zai riko da sunna ba ya kaskanta mace ba za ta rike sunna ba ta ta wahala kina fitowa da hijabi kina azkar kina duk abin da ya dace a rayuwa iya ƙarfin kina kwatanta sunna sunna ba a baki bane zuciyarki ta karbi sunna a aikace kina kwatanta sunna to rayuwarki za ta yi al- albarka ƙwarai da gaske Allah ka samu dace Amin.
abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuskure Allah ya yafe mana wannan kalmomi da muka yi Allah ka sanya mishi albarka ka ba mu ikon aiki ka ba mu ikon mu ji tsoronka ka ba mu ikon yin ikhlasi ka ba mu ikon yin sadaka ka ba mu ikon yin addu'a ka ba mu ikon riko da sunnan annabinka alaihi salatu wassalam kuma muna roƙonka ya Allah muna da bukatu masu yawa Allah ka biya mana Allah ka tsare mutuncin mu da addinin mu da jinin mu wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah ka kiyaye mana ita Allah ka kare mana ita wannan yanayi da muke ciki na hayya hayya na tashi hankali da barazana Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da nutsuwa ya Allah duk wanda ke so ya ga mun shiga cikin tashin hankali ko cikin yaƙe-yaƙe ko ya ga mun shiga cikin fitintunu ƙasar mu ta Nijar da Mali da Burkina da dukkan wata ƙasa wanda shugabanninta da sha'afinta suke ƙoƙarin su ga sun ceci al'ummansu daga wannan bala'i na turawa da arna Allah ka kare mana su Amin.
Allah duk mai son wani bala'i ya fada mana Allah ka sa bala'in ya fada gidansa Allah kada ka sa gurin Faransa ya tabbata a kanmu Allah ka mai da makincinsu a kansu ‘yan sai dai yawo Allah kada ka sa gurin su ya cika a kanmu Allah ka mai da bakin ciki su a kansu ya Allah ba mu da karfi sai karfinka ba mu da iko sai ikonka ga mu nan a gabanka da kwakwan baranmu mu masu rauni ne kai ne mai karfi shugabanninmu Allah ka tsare su Allah ka tsare su daga sharrin makiya na cikin gida makiya na kusa da makiya na waje da nesa Allah ka tsare su daga dukkan sharri Allah ka taimake su wurin gudanar da adalci cikin mulkin su Allah ka tsare jinannakin su da mutuncin su Allah ka tsare mu gaba daya Allah ka sa har kai kiyama ba za mu ga abin da ba ma so ba su kuma makiya kar su ga abin da suke so wanda kuma suke yi saboda adawa Allah ka shirye su Allah ka sa su gane Allah ka kare mu Allah ka biya mana bukatunmu ka biya mana ba su mu ya Allah duk abin da muke so Allah ka yarda mana ka ba mu a duniya mai kyau ka ba mu a lahira mai kyau ka raba mu da sharru dan jahannama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam sanusi ibrahim san da Allah saka da alheri ganin lokaci yayi wannan muhabara ba muhabara ce ta awa daya ba ya kamata a ce an samu awa da rabi ko awa biyu ganin lokaci yayi za mu tsaya da haka amma abin da nake ba mu shawara a cikin darasin da malam ya mana ya zakulo abubuwa guda hudu daga cikin abubuwa masu yawa ya kamata kowa ya je ya yi tunani musamman ma wasu sun bada wayoyin sigarcin sun dauka mutum ya fara da na farko shi ne yin aiki don allah ɗan lokaci ya ga irin albarkar zai samu mutum ya ƙara kyautata jin tsoron ubangiji subhanahu wataala wanda malam ya fassara mana shi tsoron allah kin waɗansu matakai ɗaya biyu har zuwa uku zuwa hudu ko yin aiki da alkur'ani shiri don tashin minane don tashin alkiyama da sauransu dai gashi ya mala ya bayyana mana mai ake nufi da tsoron Allah to da haka wannan wannan wani abu ne wanda ya kamata mutum ya fara ɗabbakawa kuma mala ya kada uku sadaka sadaka kuma yin ta ya zamanto kayi ta saboda Allah mala ya ce ka samu wanda bai sayan kilan shinkafa ka aika mai buhu dai kuma sai in kara da cewa a fara ba da cikin gida domin Zainab madar Abdullahi dan Mas'ud wata Zainaba manzala da ya kwadatar su akan sarka zuwa suke suka tare a kofar gidan shi bilal ya zo zai shiga suka ce ka tambaye shi ya ce mu yi sarka wannan sarka in muka dauka muka meka mazajen mu tayi amma karka gaya mana karka gaya mishi mu ko suwaye saboda mu mata ne wanda mazajen mu suna da karamin karfi an ce mu yi sarka mai kuma bai wani in har an bai miji tana yi gara bai mazan mu amma ka rufa mana asiri karka hudu suwane ne yana zuwa ce manzala sallallahu alaihi wasallam mata guda biyu a kofar gida kowace sunanta Zainab suka ce mazajen suna da karamin karfi kuma ka ce a yi sarka idan sun bai mazajen sun yi manzala ya ce wasu waye wata zainab ce da wata zainab aga su sun ce kala faɗi manzala ya tambaya wanda zai yi kenan dole ka yi wurga da kowace magana ta cikin da magana manzala ya ce zainab matan abdullahi dan masa'ud ce da ɗaya daga cikin zainab cikin matan madina ya ce ka je ka ce musu in suka yi saraka ga mazajensu ladan ma bi ne ga ladan sarka kuma ga ladan zumunta kenan mace in ta dauki saraka ta bai bajinta ya fita bai uwayenta ba ya fita bai kowa a duniya ladaninkin baliki kenan sai nace a fara wannan sarakal wanda malam ya kwatanta daga cikin gida har ayi waje da ita kuma insha Allah sannan kuma malam ya kawo mana yawan addu'a yawan addu'a nan da yawa daga cikin mata wasu in wani abu ya same ku su dana ce akan addu'a sai su ragwanci sai jaje sai surutu sai gaya wance da wance alhali kuma babu wani wanda ya sai maka maganin matsala in ba Allah ba Allah ya kalubalanci juna ce amman yujibul matsara idza da'ahu Allah shi kadai da yake iya amsawa wanda ya shiga halin kakaraka yi idan ya roke shi ya yi masa to da ka mulka yi wata addu'a a cikin kowane al'amari kamar yadda malai ya fada ko mun kankantar abu kai addu'a ka roki ubangiji tabaraka wa ta'ala na karshe malai ya kawo mana aiki da sunna dan baka sunna a rayuwa duk waɗannan bayanai da malai ya kawo ɗaya bayan ɗaya kowanne akwai bukatar yin sharhi saboda ayoyi ne da hadisan manzan Allah a dunkule ya ba mu ya wuce kenan a matsayin kudin ɗaliban ilimi sai kowa ya je ya rika fada da tunanin da zurfafawa sai ga ya ƙara samun fa'ida me yasa na kawo wannan dan mu rike inda malam ya tsaya wata rana idan ya zo sai mu ce mun bi shi bashi in yace ina muka tsaya sai mu zano guda hudu kuma sai ya kawo mu sauran muna fata Allah ya saka mishi da alkhairi kuma insha Allah za a tsara duk lokacin da zai zo madadin irin wannan dan lokacin sai a fara karatun da wuri dan a samu fa'ida a cikin darasin gaba ɗaya kamar da na ce duk wanda ya zo sai ya samu fa'ida Allah ta'ala ya sa bi aiki da abin da muka ji su ba haɗa kallawa bi hamdika shaɗu Allah ila ila an ta asta gabar katu bi daga assalamu alaikum wa rahmatullah Allah sa